بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan safiya ta lahadi biyu ga watan rabi'in al'akhir a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne biyu dai ga watan biyu a shekara ta 2014 al-isafin miladiyya a ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum muna kan ko tsakiyar bayani ko karanta abin da malamin ya rubuta mana dangane da fitar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa umara wadda ake shi ma umarar hudaybiya wadda ba a samu yinta a wannan shekara ba za mu tashi a inda yake cewa muhawalatu quraishin sadda almuslimin an albayt haka ne ai kokarin da quraishawa suka yi na kange musulmi daga dakin Allah subhanahu wata'ala su hana su yin umara wa kanat quraishun lamma sami'at bi khuruj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن قريشاوا yayin da suka ji fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sun zauna sun kulla wata majalisa ta shawarwari consultative forum suka zauna suka tattauna a cikin wannan zama nasu suka karrara ma'ana suka tabbatar suka amince suka yarda cewa za su kange musulmi daga ɗakin Allah a wannan shekara ba za su ba su dama su yi umara ɗin nan ba kamar yadda suka taho da niyyar ta hadda ihrami fa ba'da an a'rada rasulullah sallallahu alaihi wasallama anil ahabish bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kansa ya rabu da waɗancan mutanen ƙauyuka da aka tattara tarkacen mutane da ake ce ma al'ahabish mun yi magana a kansu ko a wancan darasi da ya gabata ya ce na ƙala ilaihi rajulun min bani ka'ab wani mutum daga cikin ƙabilan banu ka'ab ya naƙalto masa an na ƙorashin nazilatun bizi tuwa ya kawo masa labari shine ma'ana ya naƙalto masa wani mutumin ya zo daga ƙabilan wannan kabila da ake cewa bani ka'ab cewa su ƙuraishawa suna nan sun sauka sun yi zango a wani wuri da ake ce mazituwa wa anna mi'atai farisin fi qiyadati Khalid ibn al-Walid murabitatun bi qura'il ghamim kuma mutum 200 mahaya dawaki karkashin shugabancin Khalid ibn al-Walid wanda har zuwa wannan lokaci bai musulunta ba muna sane suna nan murabitatun sun yi dako a wani wuri ana ce masa qura'il ghamim fi tariqir ra'isi alladhi yusilu ila makkata a babbar hanyar da za ta kai zuwa makka wa qad hawala khalid sadda almuslimin shi kuma khalid ibn alwalid yayi kokarin ya kange musulmi daga matsar garin makka da shiga cikin garin makka faqama bi fursanihi iza'ahu sai ya tsaya da wato mahayan nan nasa ya tinkare su ma'ana daidai yana fuskanta su shine iza'ahu opposite din su ya tara aljaishani suka tsaya a yadda rindinar guda biyu suna kallon juna shine ya tara aljaishani wara'a khalidun almuslimina fi salati adh-dhuhri khalid ibn al-walid ya hango musulmi suna sallar azhar yarka'una wa yasjudun suna ruku'u suna sujada faqala sai yace laqad kanu ala ghiratin lalle gashi suna cikin wato rashin fadaka suna cikin wani abu da ya dauke musu hankali shine ghira law kunna hamalna alaihim la asabna minhum da mun kai musu har yanzu da mun lankwame su da mun same su thumma qarrara an yamila alaihim ala almuslimin wa hum fi salati al-asr a lokacin sai ya yanke hukuncin cewa abin da zai yi to shine zai karkata zuwa ga musulmi ya kai musu hari lokacin da suke cin sallar la'asar tunda ya ga gashi suna azhar to akwai wata da ake yi ita ma bayan an jima kaɗan sai a saurara lokacinta in yayi sai a kai musu hari a wannan lokaci mai latan wahida kawai wato kaiwa hari kwaya ɗaya ma'ana ɗauki guda sai a gama da su walakin Allah an zala hukuma salatil khawfi amma a nan ne sai Allah maɗauki ya saukar da hukuncin sallar tsoro in ana yaƙi ga kafirai can suna hango ku suna shirin kawo hari kuma kuna cikin shirinku Allah maɗauki ya saukar da izinin cewa ga yadda za a riƙa yin salatul khawfi wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal yusallu wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum kum har zuwa ƙarshen da aya fa fatatil fursatu khalidan wannan fursa ko wannan dama sai ta kubce wa khalid ya zama bai amfani da ita ba tunda yana ganin in ma wasu suna sujadar to ga wasu a tsaye in wasu sun yi ruku'u suna sujada tare da liman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan to a bayan su akwai wasu kuma suna da makamai don haka damar a ce an kai musu hari ai musu harin bazata ta kufce to wannan kenan sai kawo kuma wata kissa wadda al-Imam Bukhari ya kawo ta da tsawo dukan abin da zamu zo mu ji nan magana ce ingantacciya ta zo a sahih Bukhari da tsawon nan nata duk da dan bambanci a lafazin wani gurin daga bakin shi malamin rubutun ne dan dan bayyana mana da inda aka samu yan bambance bambancen da sahih bukhari yace wa nan budailu ko tabdilu tariqi wa muhawalati ijtinab liqa'i dami kaucewa ko canza hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaucewa wato haduwan nan wadda za ta jawo a zubda jini da kuma yaki annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya nemi shawara in ba manta ba karshen darasin da muka tsaya kansa makon da ya gabata ya nemi shawara sahabbai suka ba shawara musamman abubakar radiyallahu ta'ala an ba shawara cewa tunda ba mu fito domin yaki ba har mun zo zulhulaifa mun dauki niyyar umra kowa a cikin ihrami to mu kyale waɗancan al'ahabish mutanen ƙauyen da aka taimaka ko da suka tafi taimakawa ƙurayshawa kar mu je mu kama 'ya'yansu da matansu kamar yadda tunanin ya fara zuwa amma mutum kari maka mu yi umaranmu wanda ya tsare mu ya hana mu sai mu yaƙe shi mu kumanta wannan ba to kasancewar sun taho ba da shirin yaƙin ba za su yi ƙoƙari su kauce ma shirin yaƙin da kuma a haɗuɗin a gwabza sai idan ta kama tilas shine wannan matashiyar da ya sa mana tabdilu tariq musanya hanya wa muhawalatu da kuma ƙoƙarin istinab nisantar alliqa addami haɗu wannan ta jini ma'ana yaƙi sosai wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tariqan wa'iran baina shi'ab annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki wata hanya marar kyau shine tariq wa'ir nan ce hanya wa'ir hanyar da babu ma ba a ma bude ta ba a amfani da ita kawai ka keta hanya ne a cikin daji ko saman duwatsu shine abin da ake nufi da wato hanya marar kyau baina shi'abin tsakanin wato duwatsu duk hanya karama siririya tsakanin dutse da dutse ita ake ce ma shi'ib to jam'inta shine shi'ab to galibi za ga ana samun mai kyau da aka saba bi ana samun kuma da ba abinta sai dai ka haɗu da macizai da meye tun da kan dutse ne to wannan hanyar ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi abi saboda a kauce ma bin mai kakkiyar hanyar domin sun tsare hanyar in an bi kuma za a yaki kuma su taho da shirin yaki ba tunda an dauki wannan shawara an yanke haka muna fahimta insha Allah to sai ce wasalaka bihim zatal yamin yabi gefen dama baina zaharai alhamd ta gaban inda ake ce ma alhamd fi tariqin ta wata hanya tukhrijuhu ala thaniyati almurad wanda za ta fito shi a wato thaniyati almurad shi ma duk sunan wuri ne da kofa da ake shiga makka mahbat alhudaybiyya inda ana gangarowa ana faduwa sai wato wurin hudaybiyya min asfali makkata daga kasan makka domin wanda ya san makka zaga akwai tana kwari ne kwarin kuma in aka fito ana kuma sake gangarawa to in aka fito aka gangaro za a samu hudabiya daga gefen dama idan ka fuskanci inda madina take to a shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan hanya gefen dama wata raka tariqar ra'isi alladhi yufdi ila al-haram ya kauda kansa ya rabu da wato babbar hanyar nan da za ta kai mutum zuwa ga daki dakin Allah wato albaitul haram marran bitan'im ya wuce ta at-tan'im at-tan'im shine aqrabul hilli min min makka ma'ana wuri wanda ba a cikin harami yake ba amma yafi ko ina kusa da harami shi yasa har aka yi masallaci a wurin yanzu ko da kitin ya dade ana ce masa masjidu aisha kasancewar lokacin da aisha radiyallahu ta'ala anha da aka yi hajji tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da haila don haka ba ta samu yin umara ba sai hajjinta ya zama a haji kawai ta samu ta yi bayan an yi da aikin haji ana shirin tafiya sai take kuka take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da ya zo hajjin nan ya yi umara ita ban da ita shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ta da dan uwanta Abdurrahman su je bayan gari su dauko ihrami bayan garin nan inda ya fita daga cikin area harami shi ake ce mata tan'im to nan ne saboda wannan zuwan nata aka yi masallaci a gurin ake ce masa masjidu Aisha har zuwa yanzu sunan sa kenan to idan mutum yana maka yana son ya dauko ihrami to nan ne yafi kusa sai ya je can ya dauko ihrami dan ba miƙati a kusa miƙatin da zaka samu kusa sai kai wajen Taif na mutanen da suke biyowa ta wannan wuri to nan wannan wuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce masa domin daga nan babbar hanyar shiga makka nan take kuma har zuwa yanzu nan ne sai sai wata rakahu ila al-yasar ya bar shi zuwa ga gefen hagunsa falamma ra'a khalidun qatarat al-jaysh yayin da khalidun ya ga kurar rundunar yaki al-islami wato rundunar musulmi ya ganta ya ga kurar qad khalafu an tariqihi sun kauce daga hanyar da za su zo inda yake ya tsaya din nan in talaqa to sai ya tafi ya rukudu yana gudu nadhiran li quraish yana wato gargadi ga quraishawa cewa muhammadu fa ya sake wata hanya gashi nan zai kawo muku hari mun fahimci yadda abin yake yace wa sara rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idha kana bi thaniyati al-murar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya har sai da yazo inda ake cewa thaniyati al-murar mun sani ana cewa thaniya thaniya thaniyatul wuda ita buka fi sani ko su kudai da makamantansu duk sunayen thaniya ne kafofi na karshe da daga su sai shiga gari shi an kici ma thaniya dan tudu wanda ana kamar ka ce kofar ganuwa duk da yake ba ganuwar a lokacin to amma alama ce wadda ake sanin cewa mutum in ya zo nan to ya shigo gari to har ya zo thaniyatul murar ina ne ko a yau hatta idan kana bithaniyatil murar barakat rahilatuhu har sai da yazo wannan wuri thaniyatil murar sai dabbarsa raƙumarsa taguwarsa sai ta dulƙushi ta tsaya inda take faƙalan nasu sai mutane suka rika hal hal wannan hal hal kalma ce da ake faɗa domin a tada raƙumi idan ya kwanta ya ƙi tashi kamar yadda dabbobi irin namu idan ana son su yi wani abu ko a kora su ko a ce su tashi mun san kowanne dabba da irin yare za ce ne ko irin sautin da ake mata to irin wannan agun balarabe zai ce hal hal in ta ji ta kuma za ta miƙe fa'alahat sai ta doge ta ƙi tashi shine asarrat shine fasarar wannan alahat faƙalu ma'anan ta doge ta ƙi tashi faƙalu sai suka ce khala'atil qaswa'u ai al qaswa dama sunan wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi kenan ka rike sunanta mene al qaswa ana kiranta al qaswa saboda tarafin kunnanta gefen kunnanta nan ƙasa a yanke yake al qaswu ma'anarsa shine al qat'u tana da yankakken kunne shi yasa ake kiranta al qaswa'u sai suka ce khala'at ai ta gaji shine mana ayat ta gaji ta durkushe faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma khalaqatil aswa ma khala'atil qaswa ai al-qaswa ba gajiya tai ba wa ma dhaka laha bi khuluqin wannan kuma ba halinta bane inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin habasaha habisul fili amma wanda ya tsare giwa shi ya tsare ta wanda ya hana giwa shiga makka don ta rusa ɗakin ka'aba shi ya hana ta wato allah subhanahu wa ta'ala kasancewar allah maɗaukaki bai yadda da zub da jini a maka ba amma kuma ba tare da lura da wane ne ya zo ba ganin zuwan waɗancan ai kafirai ne abrahata da ya zo zai rusa ka'aba tare da cewa lokacin mutanen makan zuma ba muminan ba ne amma na wannan zuwan kuma na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda Allah zai halatta masa yin yakin ma yayi to amma tunda bai so hakan ba zuwan sahabbai kamar da ibnu hajar yake faɗi cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zuwan nasu ba su zo dama da shirin yaƙi ba amma tunda dai za a je ɗakin ka'aba wala Allah wani abu zai faru shine wannan abun ya faru sai ta durƙusa ta kasa shiga ba dan nuna cewa waɗanda za su je ɗin ba mutanen kirki ba ne amma saboda dai allah ya ba da izinar cewa wannan wuri abin da za a je a yi ko kuma abin da zai iya faruwa a wannan wuri to ba abin da ake so ba ne mun fahimci abin to sai ta durƙushe sun maƙala sannan sai manzan allah sallallahu alaihi ya ce wallazi nafsi biyade na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa la yas'aluni khutatan ba za su roƙe ni su mutanen ƙoraisha wannan ba za su na rantse da Allah duk lokacin inda har sun roƙe ni khutfatan wani hali ko wata wani tsari asalin khutfa ana nufin khasla khasla shine hali yawa khasla ma'ana hali ko kuma wani yanayi ko wani tsari ko wata yarjejeniya ba za su tambaye ni ba su roƙe ni wadda yu'azzimuna fiha hurumatillahi in dai akwai girmama hurmar alfarmar Allah subhanahu wata'ala a ciki yace illa a'taituhum iyyaha sai na basu ita ma'ana tunda dai abin nan haka yake to in dai har sun nemi mu zauna lafiya to ni ko zan basu zaman lafiya shine abin da ke nufi ma'ana ba za su nemi in basu wata khutta wani tsari wanda a cikin sa akwai girmama Allah kun ga nan ya sa sharadi in dai akwai girmama Allah da alfarmar Allah subhanahu wataala a cikin wannan yarjejeniya da za a iya yi tsakaninmu da su to zan iya amincewa na kuma rantse da Allah zan ba su in sun nemi a zauna lafiya a fasa yaki to zan ba su tunda dai kun ga yakin ba abin so bane ga har alama an gani mun gane thumma zajaraha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata tsawa irin yadda ya sabe mata magana fa wathabat bihi sai ta zabura da shi tunda dama yana kanta ne suna tafiya sai ta zabura ta miƙe kuma sai aka ci gaba da tafiya kaga ashe ya san abin da ya durƙusar da daguwar tasa ba wani abu bane fa'adala sai ya karkace ya miƙe ya karkace hatta nazala ma'ana ya bi wata hanyar hatta nazala bi aqsal hudaybiyya har yayi zango a can gefen karshe na filin da ake ce ma al-hudaybiyya ko area da ake ce ma hudaybiyya ala samadin qalilil ma'i akan dan wani rami mana ya sauka a gun wani rami rami karami ba mai zurfi ba wanda ake sa ran a samu ruwa a ciki shi ake ce masamat samat mun gane shine hufra ko hafiratun fiha ma'un masmudun asalin masmud shine qalil abin da yake kadan shi yasa ake ce ma yan rijiya mai dan ruwa kadan ana ce mata samat mun gane larabci fadi ne da shi yawa mun gane dai wannan kalmar samad ma'ana dan rami mai ruwa kadan qalilul ma'i gashi mai ruwa kadan innama yatabarraduhu an-nasu tabarrudan zai zama mutane suna diba ne kawai kadan kadan don ba komai a ciki sai dai wannan ya debo da tafin hannunsa wannan ma ya debo da tafin hannunsa shine tabarrud a debi ruwa kadan kadan al-akhdhu qalilan qalilan wasu kalmomin gashi nan ya fassara muku ko a ƙasa Allah samu na gane yadda labarin ke tafiya ya ce falam yalbaz an nazahuhu ba su daɗe ba nan da nan suka ƙwarface ta ta ƙare ruwan ya ƙare ba kuma shine nazahuhu suka ƙwarface ruwan babu shi fashe kau ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka kai ƙarar abin suka kai kukan abin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na al'atsh cewa kishi fa ya dame su fantaza'a sahman annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ciro kibiya min kinanatihi daga wato ramin zuba dan wannan abu da ake zuba kibiya ciki me yake ce masa da Hausa kwari yawa kubai ainihin gidan takobi ne kwari kwarin da ake sa kibiya a ciki sai ya sa hannu ya ciro kibiya ɗaya daga cikin kwarinsa thumma amarahum an yaj'aluhu fihi ya miƙa yace su sanya wannan kibiyar a cikin wannan ramin ruwan da ruwan ya kafe fa wallahi mai ruwan yake cewa na rantse da Allah ma zala ana sawa wannan kibiyar ma zala ya ji shu lahum birriyi bai gushe ba yana kwararo musu da ruwa shine riyi abin koshi wanda zaka shaka koshi shine riyi ana cewa arriyi bil kasri ana cewa arrayi bi al fathi duk yayi daidai bai gushe ba yana kwararo musu in an ce ya ji shi yana bulbulowa da karfi ruwa ya rika bulbulowa daga cikin wannan rijiya saboda mu'ujiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kissa tana da ruwayoyi da yawa kuma duka sun inganta a nan din ma sun tattauna akan wane ne wanda ya kafa wannan kibiyar wannan su ce wane ne wannan su ce albara bin azib akwai wata riwaya kuma ta albara bin azib daban wadda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya je alwala a guntun ruwan da ya kare na wannan rijiya karama sannan kuma wannan ruwa da ya riga ɗebowa yana wanke hannunsa da shi bayan ya gama alwala sai ya sa hannunsa a ciki bai cire ba sa hannun nan nasa a ciki sai ruwa ya riga bulbulowa ta tsakanin hannunsa daga jikinsa sallallahu alaihi wasallam har rijiyar nan ta cika kuma kowa ya amfani da ruwan nan ya yi alwala ya sha ruwa wannan shi ma ya inganta ta wasu riwayoyi din da fatan mun gane wasu suka faɗi wannan wata kissa ce daban wacce ma wata ce daban wasu kuma suka ce a'a duk a wannan lokacin ne aka yi amma ramin ne daban-daban wannan ramin daban wanda aka sa kibiya wasu kuma suka ce a'a bayan yayi wannan kuma ya sa kibiyar ruwan ya ci gaba da bulbulowa sannan aka yi amfani da shi wannan dai duk mun sani yana daga cikin abin da aka ruwato mana ta hanya ingantacciya na mu'ujizozi da ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa manzanmu sallallahu alaihi wasallam yace hatta sadaru anhu kai har sai da suka tafi shine sadar nan ce sadara an nan malamin ya cire mana a bukhari akwai sadaru anhu ne yadda yake kuma shine zai fi cika bada ma'anar nan ce sadara an kaza ma'ana ya juya baya ya tafi ma'ana har suka tashi suka bar wuri ma'ana raja'u mun gane wannan gu to wannan kamar da ambata mana dai a kissa ce ingantacciya bayan nan sai wani abin kuma da ya faru har yanzu budailun ya tawassatu bainar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa quraish yayin da wannan abu ya faru aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai lalle ya tinkaro garin makka zai shigo kuma yanzu yana hudaybiya wannan gurin na hudaybiya yana nan har yanzu kuma da wannan suna din wasu suka samu dama daga cikin alhadai sukan je su gano wurin duk da baya ciki da wurare da aka ce ko a je ziyara ta shari'a sai dai mutum da ya je don ganin tarihi a rijiyar ita kanta tana nan wadda aka yi wannan abu a cikinta wani lokaci mun taba zuwa na ganta da rijiyar an zagaye ta da har ma an dai sassa wasu alamu na rubutun tarihi cewa anan ne aka kaza nan ne aka kaza da tsohon ginin wurin wani shine tun wancan lokacin wani kuma zamanin daular turkawa suka dan kara gyara shi da damuna ta dan rusa wani abu daga ciki amma dai akwai alamun sa har yanzu to wannan kuma matashi yadda zamu kai ko zamu tashi kanta yace budailun yatawassatu baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa quraish wani budail al-khuzai ya shiga tsakani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da quraishawa da yadda zai je gaya musu magana ya dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu shuma saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace walam matma'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nutsu an samu ruwa an huta an yi sallah an sha ruwa an koshi ja'a budailun budailu ibn warqa al-khuzai wannan bawon Allah da ake ce ma budail ibn warqa al-khuzai ya zo fi nafarin min khuza'a a cikin wata tawaga ta yan kabilar khuza'ata wa kanat khuza'atu aibata nushi rasulillah aibata nushin li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma su kabilan khuza'an nan dama su ne yan sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kabila ce da tun a jahiliya sun saba yarjejeniyar sirri da su da banu hashim da fatan kuna ganewa asalin aiba shine akwatin da mutum ke zuba kayansa a ciki to aibata nushin nan ana nufin akwatin zuba sirri da aminci na manzan Allah sallallahu Alaihi ƙabilan khuza'a sun saba da manzan Allah sallallahu Alaihi tuntuni suna da yarjejeniya irin wannan ƙarƙashin wannan abu har ibn hajar al-asqalani a cikin fatuhul bari ya kawo maganganu cewa wannan kasancewar manzan Allah sallallahu a cikin wannan kabila kuma basu musulunta ba har ya samu wasu abokan sirri a cikin su yana tattaunawa da su suna kawo masa labarin Qurayshawa yace akwai halaccin abubuwa biyu na farko kasancewar wannan Khuza'a kabila ce babba kuma za a iya amfani da ita wajen cin nasara akan Qurayshawa su ma kamar wata sarauta ce tasu suke da ita yace wannan ya nuna halaccin na farko a sami wasu abokan sirri tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wadda za a iya amfani da su wajen cin nasara akan sauran waɗanda ba musulmi ɗin ba mun fahimci wannan sannan ya ce har yanzu za a iya samun alaƙar taimakon juna ta hanyar sirri tsakanin wasu sarakunan kafirai da sarakunan musulmi don a yi amfani da su wajen rusa manyan kafirai mun fahimci wannan duk ibn hajar ya kawo a cikin fatul bari idan ka koma ka karanta abin saboda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe waɗannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koyaushe yana nuna mana halaccin yin abu mun gane wannan abu to sai yake cewa a ina ne wa kanat khuza'atu aibata nusin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli tuhama a cikin mutanen tuhama asalin lafazin tuhama area ce da makka tana ciki shi yasa aka ce tuhama har da makka a ciki duk a bangaren area nan saboda su sukan amfani da sunan ko kabila su kira wani wuri to eriyar da waɗannan irin ƙabilu suke zaune tuhama makka ma tana ciki to a cikinsu ƙabilan huza'ata su ne abokan sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya kawo mana wannan asalin abu yake cewa tun zamanin jahiliya tsakanin huza'a da banu hashim akwai wannan yarjejeniya shi yasa su kuma ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalu bani hashim duk a banu hashim ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya banu hashim ba kuwa duk halittar Allah ma babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja don haka su khuza'a sai ya zama cewa suna taimakawa bangaren sa suna rike da wancan alkawari da kakanninsu suka saba amfani da shi to sai yake cewa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kai shi wannan abin nan ya sunansa budail ibn warqa sai yake ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni taraktu ka'ab ibn lu'ay na bar kabilar ka'ab ibn lu'ay ko batin na ka'ab ibn lu'ay a cikin bukhari ba iya su kawai ya ambata ba taraktu ka'ab ibn lu'ay wa amir ibn lu'ay kabila biyu ya ambata da ka'ab ibn lu'ay da kuma amir ibn lu'ay irin waɗannan ƙare-ƙaren in ka so ka iya ƙara su saboda sun ce ya faɗi waɗannan ƙabilu ne guda biyu domin a zamanin nan a makka babu wanda ya rage daga cikin kabilun banu lu'ayyin banda waɗannan kabilu guda biyu akwai wasu kabilun daban su ne kabilan a sama ibn lu'ai da kuma auf ibn lu'ai to su ba sa cikin maka ba sa zaune a maka don haka ba kowa don haka in aka ce ƙorayin shawa mutanen maka to dukkansu wanda suke nan a lokacin daga kabilan ka'ab ibn lu'ai suke da amir ibn lu'ai mun gane abin to sai yake gaya masa cewa na bar waɗannan mutane kamar ya gaya masa ne na bar dukan ƙuraishawan maka kun gane insha Allah ya ce nazalu a adada miyahil hudabiya sun zauna sun yi zango a ruwan ko wurin da ya fi ruwa a hudabiya mana duk rijiyoyin da yake suna da ruwan da ba mai kafewa ba duk waɗannan ƙuraishawa sun tattare sun je sun riga ka sun zauna a wurin shi yasa kun ga manzo Allah suna da yazo a cikin Hudaybiyyah bai samu komai ba sai samat dan rami kadan wanda ruwan bashi da yawa Allah sa ana fahimta yace ma'ahum al'udhul matafil yau sai kuna da rubutu sosai saboda kalmomin da ya amfani da su akwai kalmomi masu karfi kamar da muka saba a dai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tare da su akwai al'udhu al-matafil al'uz shi ne al'ibil raƙuma waɗanda suke a hadithu alwulada waɗanda ba su daɗe da haihuwa ba ma'ana suna tafi tare da ‘ya'yansu su ne almatafil kun gane al'uz al'uz mene ne raƙuma yawwa jam'u a'iz jam'i ne na a'iz guda ɗaya ana ce masa a'iz shine annaqa zatul laban duk wata raƙuma mai nono wadda take tafe da nono to almatafil kuma sune al'ummahatul lati tasuqu atfalaha wato iyayen da suke tafe da ƴaƴansu kun gani ana nufin raƙuma masu tsada masu daraja masu nono sannan kuma masu ƴaƴansu da suke korawa suke tafe da su Allah sa kun gani wa hum muqatiluka duk da shi wannan budari ibn warqa al-khuzai yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane kuma masu yaƙar ka ne ma'ana lalle za su yaƙe ka wa sadduka anil baiti za kuma su kange ka daga zuwa ɗakin Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lam naji liqitali ahadi mu ba mu zo dan mu yaƙi kowa ba wannan tafiyar tamu ba ta yaƙi ba ce walakin na sai dai ji ina mu'tamirin mun zo ne domin yin umara kun ga ashe banzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shawarar da aka bashi da ya dauke ta to har zuciya karbe ta kun gane wannan zancen wannan yana daga cikin hali mai kyau in aka yi ittifaki aka karbi shawara to karkace ga mutum ka karbi shawararsa bayan ka yadda da ita sannan kuna tare da shi kuma a tambaye ka wani abu sai ka faɗo wani abin saɓanin abin da kuka yi ittifaki akan shawarar nan ta kuka yi da shi wannan ba girma bane mun fahimci wannan yawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara daga abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya tabanninta ya dauke ta ya adopting dinta cewa ra'ayinsa ne kun fahimci wannan abu yana da muhimmanci duk lokacin da aka ce ana yin abu tare sai aka haɗu akan abun tare to kowa ya tashi faɗa karka ce a ni dama a wurin mitin ɗin fin ƙarfi na aka yi ni ga ra'ayi na kaza amma wane ya kawo kaza wannan yana cikin sababi da ke kawo rabuwar al'umma kuma a fahimci cewa ba su da wato wani tasiri a tsakaninsu amma in aka ce ga abu kaza za a yi to kowa ya tashi faɗa wannan ɗin zai faɗa wanda aka yi ittifaki ba zai ba da labarin komai ba ma mun gano wannan yana cikin abu mai muhimmanci na haɗin kai da kuma nuna wato al'umma suna tare da junansu to sai ke cewa walakin na ji ita ina mu'tamirin mun zo ne domin umara to yake cewa walakin na ji ina mu'tamirin mun mun zo ne domin umara wa inna quraishan qad nahakathumul harbu su kuma ƙuraisha wannan da kuke gani yaƙi ya nukurkusa su shi ne ma'ana na kahat ya nukurkusa su sun yi rauni wa adarrat bihim kuma ya cutar da su fa'in sha'u ma dattuhum muddatan wannan akwai a bukhari nan ya cire mana bai kawo ba ya ce in sun so ma dattuhum zan sa musu lokaci ai aj'alu baini wa bainahum muddatan natruku fiha al-harb shine ma'anar wannan zan sanya lokaci tsakanina da su wanda zamu bar yaki a ciki ba zamu ba shine ma dattuhum muddatan zan sa musu zamani zamu alƙawarin truce wani lokaci wani tsari na yarjejeniyar ba za a yi yaki ba har zuwa wani lokaci kun gane wannan kalmar wa yukhallau baini wa bainan nasi kuma su banni tsakanina da mutane ma'ana kar su taimaka wa wasu kafiran wani wurin a kaina su banni da mutane an gane abu sai sai wa in sha'u an yadkhulu to nan akwai wani abu da babu shi a cikin littafin yadda yake a bukhari fa in azhara fa in sha'u har ibnu hajar yake cewa wannan sharadi ne fi sharadin sharadi ne a cikin sharadi an ce fa in azhara fa in sha'u yace ai ma'ana abin da ake nufi fa'in zahara ghairuhum alayya idan shi wancan wani wanda ba su ƙabilar ƙuraishawa ba ya ci nasara a kaina ka fahimul mu'na to ya isan musu wata wahala kamar yana gaya musu ne ka ce ma waɗannan mutane ƙuraishawa ni na zo ne yanzu ba don yaƙi ba na zo domin umara ne amma kuma ni na sani ƙuraishawa dama yaƙi ya nukurkusa su yanzu sun yi rauni kuma ya cutar da su don haka a shirye nake mai shirin zaman lafiya na wani lokaci tare da su babu yaki don haka su banni tsakanina da sauran kafiran garuruwa in a cikin waɗancan kafirin wasu garuruwan wani ya ci nasara a kaina to shi kenan ya isar musu shi ya isar musu yaƙi an taimaka musu mun gane wannan to shi ne sai ce wa in sha'u to sai mu dawo kan wannan abin da ke rubuce ana wa in sha'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi nasu fa'alu in kuma sun so su shiga cikin abin da mutane suka shiga ma'ana su zo tare da ni su masu musulunta fa'alu su masu aikata haka wa illa in ba haka ba faqad jammu to sun riga a lokacin da za a ce mun gama wancan lokaci na yarjejeniya ta wuce to sun warke sun yi karfinsu yanzu karfinsu ya dawo shine sun jammu in an ce jamma ana nufin al'insan ƙauye ba da maradihi mutum bayan ya yi rashin lafiya kuma sai ya warke ya dawo da jikinsa me ake cewa mutum ya ya murmure yauwa murmurewa bayan rashin lafiya shi ake nufi da jamma shi yasa akan ce wane ya yi rashin lafiya ya fita istijmami istijmami shine ka dan fita hutawar murmurewa bayan kai rashin lafiya mun gane wannan kalmar Allah sa fahimtar larabcin bai sa mun kasa gane kissar ba ma'ana yana bada labarin ne cewa yana faɗa cewa in wancan lokaci ya wuce na zaman na shirin zaman lafiyar da zamu yi da su to zai zama daga nan lokacin kuma sun samu ƙarfi in ma yakin suka so za a iya yi shine ma'anar faqad jammu mun fahimta sai sai wa inhum abau in kuma sun ƙi ba su yadda da komai ba illal qital sai yaƙi kawai sai ce fa wallazi nafsi biyadi to wallahi na rantsa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la uqatilannahum sai na yaƙe su ala amri hadha akan wannan lamarin nawa ma'ana wannan addini ba dai ni in bar shi ba in sun yarda mai zaman lafiya mu yi in ba su yarda mai zaman lafiya ba suka ce yaƙi suke so to wallahi a shirye nake a yaƙi na rantse da Allah da nan da raina ke hannunsa zan yaƙe su ala amri hada bisa wannan lamarin nawa hatta tanfari da salifati har sai wuyana ya zama shi kadai ba da gangar jikin ba ma'ana sai sai na mutu shine ma'ana salifa salifa ma'ana safhatul unuq nan ake nufi saboda galibi in aka zo sara a yaƙi ainihin ake sarewa to shine hatta tanfari da salifati har sai wuyana ya rabu da gangar jikina ya zama shi kadai ma'anan me mutuwa ma'ana ko dai mu ci nasara ne ko kuma in mutu in ji manzan Allah sallallahu Alaihi au layun fi Allahu amrahu ko kuma Allah maɗaukaki ya zartar da lamarinsa ma'ana addininsa ya ci nasara ya ci gaba Allah ce muke shi kun ga wannan magana ai ba rauni a cikinta magana ce ta wato mutumin da yake yana da yaƙini cikakke akan abin da yake to mu je ƙala budailun sai budailu ya ce a ina ne yauwa budailu sai ya ce sa'ubliguhum ma ta ƙolu ni ko zan je in isar musu da labarin abin nan da kake faɗi fantalaka hatta a ta ƙuraishin ya tafi ya je gun ƙuraishawa faƙala sai ya ce in ni ƙajji tukun min indi hadar rajul na zo muku ne daga wurin wannan mutumin wasu mi'atuhu ya ƙulu ƙaunar na ji shi yana faɗin wata magana fa in shi'tum aradtuhu alaikum in kun so zan bijiro da wannan magana akan ku in gaya muku ga abin da yake tafi da shi fa qala sufaha'uhum sai wawayen su an ce akwai ikrima ibn abi jahl a cikin su a cikin su sai suka ce la hajata lana an tuhaddithana anhu bi shay mu ba ruwanmu da garka gaya mana wannan ba mu buƙatar wani zance daga gare shi dama galibi wawaye haka suke lokacin da ake son a tsaya a fahimci abu ko abokan gaba ne suka aiko ni zance to ku saurara ku natsu sosai ku fahimci inda suka dosa wannan shine zai sa ku dauki mataki mai kyau amma idan aka yi ku ba a yi nutsuwa ba to sai a zo a yi nadama to sai wawayen cikin su quraishawa suka ce ba mu buƙatar wani zance wa qala dhawur ra'yi minhum sai masu hankali ko daga cikin su suka ce hat ma sami'ta kawo ga ya mana abinda kaji ya faɗa shine hat kawo kala sai ce sami'tuhu yaqulu kaza wa kaza ni na ji shi yana cewa kaza da kaza sai maimaita wannan zance da muka ji yanzu nan ai ya ce kaza ya ce kaza fa ba'athat quraish sai quraisha suka tada wani mutumin kuma sunansa mikraz ibn hafs suka tura shi ya sake zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai ya ce هذا رجل غادر wannan mutumin mai yaudari ne falamma jaa wa takallama qala lahu mithla ma qala li budail wa ashabihi yayin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa abin da ya gaya wa budailu da mutanansa faraja'a ila quraish wa akhbarahum ya koma zuwa ga quraisha ya ba su labari to bayan wannan kuma sai aka ci gaba da aiko da mutane sai su sake turo wani a sake gaya masa wannan zancen a sake turo wani sai a sake gaya masa gashi nan abin da zamu ji wannan wanda aka sake turowa gashi al-hulais ibn alqama malamin littafin ya tsallake a cikin bukhari ba shine a nan gurin ba sai bayan urwatu ibn mas'ud ya zo gashi nan a gaba bayan an gama wannan na hulais din sannan shi ya zo naka ya dan caccaku da abubuwan ba yadda suke a bukharin ba da dan sabani amma mu karanta shi yadda ya kawo mana a littafin sa rusulu quraish jakadan quraishawa yace thumma qala rajulun min kinana sai wani mutum daga kabilan kinana ismuhu al-hulais ibn al-qama sunansa kenan sai ce da'uni a'atihi ku banni ni ma zan je wurin sa faqalu saboda so ake aji ko zancen sa zai canza don haka duk wanda yazo sai a ga masa zancen nan iri ɗaya na farko in ana shirin zaman lafiya a shirya mun zo mu umra ne don haka a bar mu mu umra in ba haka ba kuwa in yaki ake so to shikenan in kuma shirin zaman lafiya za a yi a zo a shirin zaman lafiya kun ga zancen guda ɗaya ne to sai shi wannan alhulais shi ma ce a bashi ya je ya ce faƙalu ihti je ka je ka same shi falamma ashrafa ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kusa zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya ce hadha fulan wannan wane ne da madi ya san su ya ce wannan wane ne wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budun kuma yana cikin mutanen da suke girmama raƙumin raƙumar da aka tsara ta aka taho da ita za a je a yi umara da ita ba suna da raƙuma da suka sawa alama ba an musu taglidi an kuma sa musu alama ai kuma ta ba to akwai ƙabilu na larabawa da idan kana tafiya za ka taho umara in suka ganka da wannan dabbobin an sa musu alamar cewa za a je a yi hadaya da su to ba sa taɓa ka ba yadda za a yi su taɓa ka saboda girmama waɗannan irin dabbobi a ƙalcin can al'adar larabawa ta jahiliya to annabi sallallahu ya san wannan ƙabilar sai ce ga wani nan yana zuwa shi kuma ƙabilarsa masu girmama da wannan raƙuman hadaya ne sai ce fab'athuha ku saki waɗannan dabbobin da muka taho da su na hadaya su yi gaba ya gansu kafin ya iso gurin mu sai mu ji me zai ce da yana kun ma'ana dan ya ga cewa mu ba yaƙi muka zo ba mun zo ne domin a taho ina umara muka taho don haka yana ganin dabbobin ba zai yi wani abu ba kuma zai koma kai sako to muri mu ce fa ba afu halahu sai suka tura masa ba wai sun bashi bane ana nufin sun sake su suka yi gaba aka saki raƙuman suka yi gaba wastaqbalahu alqawmu bilabunin sai mutanen suka fuskance shi da wata raƙuma babba wadda take mai nono shine labun falamma ra'a zalika yayin da ya ga haka kala sai ce subhanallah ce tsarki ya tabbata ga Allah ma yan bagi li haula'i an yusaddu anil baiti waɗannan abe kamata a ce an hana su shiga ɗakin Allah ku duba sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kabilu da halayensu da dabi'arsu sai ce waɗannan inda irin wannan mutanen ne ai bai kamata a ce an hana su shiga ɗakin ka'aba ba faraja'a ila ashabi sai ya koma shi ma bai zo ma har an yi zancen da shi ba yana ganin wannan dabbobi sai ya koma ce ai mutanen ma sun zo umara ne kawai mun ga dabbobin su ma kuma har an sa musu alamar hadaya faƙala sai ce ra'aitul buduna aini na gara kuman hadaya qad qullidat wa ushirat an rataya musu rataye kuma an sa musu alama wa ma ara an yusaddu ni bana ganin ma'ana wa ma ara ai laysa ra'ayi ra'ayina ba shine a kange su daga shiga ɗakin ka'aba ba ko zuwa yin umara ba wajara bainahu wa bain quraish kalamun ahfadahu yace ya shiga ya sai dai zance ya shiga tsakaninsa da su wani zance da na kiyaye ma'ana bai so faɗa sa'ana ba shi mai riwaya fa qala urwa ibn mas'ud al-thaqafi sai urwa ibn mas'ud kuma al-thaqafi shi ma yana ciki fa qala sai yace inna hadha qad arada alaykum khuttata rushdin faqbaluha wannan mutumin fa ya zo muku da ra'ayi ko tunani na shari'a mai kyau kenan faqbaluha don haka ku karba ku karbi wannan tunanin shawaran nan ta cewa ai zaman lafiya walakin sai yake cewa wad'uni atihi amma ku banni in je ni ma in same shi urwatu ibn mas'ud al-thaqafi yana cikin mutane masu fasaha sanannu waɗanda har mutanen maka suke cewa me yasa qur'ani ba shi aka saukarwa ba aka saukarwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ai in zance ne urwatu ya fi kowa iya ba saboda mutum ne ƙwararre a cikin mutanen ta'if ba mai fasaha irin tasa shine ai suke cewa laula nuzul hadal nazala hadal qur'an ko ala rajulun min al qaryatayn azim ko ɗaya mutum daga makka ko wani daga cikin mutanen ta'if shine qaryatayn din makka ko ta'if to na ta'if din shine wannan urwatu ibnu mas'ud al-thaqafi to shine sai yace shi ma a bashi dama zai je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai inna hada ayo sai ke cewa fa atahu nan ne ko sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yukallimuhu sai ya dora ya fare masa magana yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min qawlihi li budayl annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa kwatan kwacin abin da ya gaya budayl ibn warqa al-khuzai faqala lahu urwatu inda zalika sai urwatu yace da shi ai muhammad haba muhammadu ara'aita law ista'salta qaumak da zaka tumbuke wato kabilarka jama'arka ne fa iyaye ne da kakanni danginka ne asalinka ne nan wannan garin mutanen maka a ce da za ka tumbuke su gaba ɗaya ka yaƙe su ka rasa su gaba ɗaya hal sami'ta bi ahadin min al-arab ishtaha ahlahu qablak ka taba jin labarin wani mutum daga cikin larabawa da ya zo ya halaka al'ummarsa banda kai kafin kai ka taba jin wani ya zo ya halaka al'ummarsa wa in takuni al-ukhra in kuma wata ce daban ba wannan ba ba wannan shirin yakin ba sai ce fa wallahi inni la ara wujuhan ma'ana in har wani abu ne daban ma kake so ma'ana kai in wani ra'ayin kai kake nufi cewa eh sai an yi yakin to wallahi ni bana ganin wasu fuskoki ma'ana bana ganin fuskokin da suke tare da kai suna da ƙarfin zuciyar da za su iya tsayawa su kare ka nan so yake raba shi da sahabbansa kun fahimci wannan irin makirci ne na wanda bai musulunta ba sai sai wa inni ara aw bashan aini ba fuskar mutane ba fuskar mazaje nake gani ba fuskar tarkacin tarkacen mutane kawai nake gani shine aw bash kamar irin yan iskan gari waɗanda ba su kai suna da darajar da za su iya kare ka su baka wani abu na wato kariya da mutunci ba kun gane wannan zancen wa inni ara aw bashan minan nasi ni kawai ina ganin wasu tarkacen mutane ne khaliqan an yafirru wa yad'uka haqi khaliqan bi ma'ana haqiqan waznan wa ma'ana in an ce haqiqan mutanen da suka dace da a ce guduwa za su yi su barka ma'ana wannan mutanen da nake gani dai tare da kai ba masu karfin zuciyar da za su yi yaƙi tare da kai bane mutane ne da za su juye baya ma su yi watsi su barka kaga makirci faƙala lahu abubakar to a lokacin sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce imsas bazaran lat wannan kalma ce da laraba suke amfani da ita wajen zagi zagi irin dai kamar ka ce zagi na ashar yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba shi yasa har malamai suka ce wannan dalili ne na halaccin abokin gaba a iya gaya masa wannan irin kalma in wulaƙancinsa ya kai irin wannan matsayi mun fahimci abin mai asalin bazur ba'un da za'un da ra shine wato fatar da take cikin farjin mace shine ake ce ma bazur mun gane wannan to shine shi abubakar an sun saba irin wannan zagi su ce je ka tsotsi gaban mahaifiyarka haka suke cewa to sai su yi amfani da wannan bazur ɗin wannan dai fata da in an yi kaciya ta rage sunanta kenan abun larabawa yau to wannan kalmar da kun sani dai ba sai an tsaya wani karin bayani a nan ba to in suna so su zagi mutum sai a ce je ka tsotsi wannan wurin na uwarka ai kun ga zagi ne to shi kuma maimakon ya zage shi da uwar sai ya zage shi da abun bautarsa sai ce je ka tsotsi gaban lata abun da kake bautawa kaga ai zai fi zafi fiye da uwa kun fahimci abin to shine abin da sayyidina abubakar ya gaya masa kun ga wannan saboda me kishin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kishin kare sauran sahabbai dan me za a ce musu ba su zo dan su iya ba za su iya bada kariya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa abubakar karkai irin wannan lafazin ba don haka malamai suka ce wannan akwai inda zai iya halatta a iya yin sa tsakanin musulmi da kafirai in wato matsayin ya kai haka mun gane sai ce a nahanu na firru anhu mu din ne zaka ce zamu gudu mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dankula masa wancan zagi kala sai ya ce shi urwatu bin mas'ud sai ya ce man za wane ne wannan kuma mai wannan maganar qalu suka ce abubakar ai abubakar ne mai wannan zance kala sai shi urwatu bin mas'ud ya ce amma wallazi nafsi biyadi amma wannan ba amma bace a larabci haka take amma ma'anarta suna ce mata harfu istiftahi harafi ne na bude magana in kana so ka fara magana kakan ce amma kaza yace amma wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa in jiwa kuna gane zancen urwatu bin mas'ud sai ke cewa na rantse da Allah laula yadun kanat indi ba don wata baiwa da ta kasance da ka taɓe min ba abubakar ya taɓe masa wata baiwa ba don wata baiwa yadun nan ana nufin minna wata baiwa da ka taɓe min a baya indi da take kaina lam ajizika kuma ban saka maka ita ba sai ce shine lam ajizika biha kuma ban saka maka da ita ba yace la ajabtuka wallahi yace wallahi da na baka amsa da na baka amsa kun ga abubakar dai falalarsa akan mutane tana da yawa ya wato wani lokaci ne da shi wancan din ya shiga wani hali na kisa kisan kai da diya ta hau kansa abubakar ya ba shi kusan rabin kudin diya din ya taimaka masa da shi tun a jahiliya tun kafin musulunci ya ce wallahi ba don wannan bada na baka amsa shi ku abubakar saboda kare addininsa ya faɗi wancan kalma to shi ne sai ce waje ala yukallimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai shi gaba dai yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullama kallamahu wa kullama kallamahu akhadha bi lihiyatihi sai shi gaba yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yake masa magana kuma sai kama gemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafawa to ya kuke fahimtar wannan al'ada hmm? a gun larabawa harkar wannan girmamawa ce wanda dattijo za ka samu ba haushe kana roƙonsa kuma kana kama geminsa a kaga sai tashi hankali za a ce duk rashin kunya duniyan nan ka gama shi to a gun balarabe in kana so abu ya kai matukar da ba wata hanya da za ka roƙe shi to ka zo ka samu dattijo yana zaune ka ci haba ba ba ai kaza da kaza sai ka sa hannu sai a kama gemun ana wato shafawa to shine sai rika kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafawa haka to a lokacin wal mughira ibn shu'ba inda ra'sihi inda ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma mughira ibn shu'ba yana daidai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake a bukhari ba inda bane qa'imun ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mughira ibn shuba yana tsaye akan daidai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa shi ma nan shine malam ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin hadisin yake cewa wannan hadisi ya nuna halaccin a iya tsayawa akan shugaba saboda bashi kariya yace wannan bai saba ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani miƙewa akan shugabanni ba ya ce ya nuna mana wancan in an yi shi ta ɓangaren tsayawar an yi ne kawai don girmamawa yana zaune a tsaya haka kawai saboda tsarin fada haka yake wannan shi ne wanda aka hana amma in saboda security ne a ba mutum kariya to wannan ba laifi ba ne in ji ibn hajar a fatul bari saboda wannan dalili na wato aikin almugira tubun shuba ina ne sai ce wa ma'ahu saif tare da shi mana yana rike da takobi yana tsaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba wannan mugira tubun shi uban nan shine wanda ya shi a suke zagi shi ma yana cikin waɗanda suke fara zagi da shi da Abu Huraira kafin a shiga sauran babi to ga irin kariyar da yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in suka tashi aibanta sai su aibanta shi da tsohon laifinsa kafin musulunci zamu ji wa alaihi al-maghfar a lokacin nan yana rike da takobi kuma ga malafa a kansa shi al-mughira tubun shu'ba fakullama ahwa urwatu ila lihiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da urwa ya sunkuyo ya miƙo hannunsa zai taɓa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraba yadahu bi na'li sayfi sai ya sa gindin takobi ya buge hannunsa shi wa al-mughira ya sa gindin takobinsa nan ce na'al shi sai fita rabin nan me ake cewa takobi ai mun ga yana da maqbab shine marika to a gindin marikar ai ko dan wani abu da yake da dan fadi to ne shi ake ce ma na'al saifi to sai ya sa na'al saifin sai buge hannunsa tunda ba so yake yanke hannun ba so yake kauda hannunsa daga taba gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya daraba yadahu bi na'li sayfi wa qala sai yace da shi akhir yadaka an lihiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam jinkirta hannunka ma'ana matsa da hannunka tafi da hannunka kau da shi daga gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farafa'a urwatu ra'sahu sai urwa ya daga kansa shi ma wa qala sai yace man za wannan kuma waye qalu sai suka ce al-mughirah ibn shu'bah wannan shine al-mughirah ibn shu'bah faqala sai ce ay gudar ya kai shugaban mayaudara masu yaudara haka shi ma ne mara tsoro ne a gaban manzo Allah sallallahu a gaban sahabbai yake wadannan saboda me ka'ida ce sananniya duk wanda aka ce sunansa jakada na yaƙi to ba a taɓa shi ya zo ne dan ya faɗi magana dan ya tafi kuma ya kai sako ka'ida ce ta yaƙi tuntuni duk duniya duk wanda aka ce ya zo jakada ne a madadin wasu mutane ana yaƙi duk tsirintsin yaƙi to ba a kashe shi cin amana ne babba da rusa ƙa'idojin yaƙi a kashe to jakadan yaƙi yawwa to shi yasa duk abin da ya za a yi haƙuri to sai wannan sai ce kai ai gudar ya kai kuma shugaban mayaudara ma'ana mubalaga ce ta gadir in an ce gadir mayaudari gudar kuma wanda ya kai matuƙa wajen yaudara a kuskure ne a bukari gudar ne gudar kusa dugu kuskure ne tabbas gudar ku canza ba uzar ba ne a cire wannan dugon na zalun a kuma sa dugon ya dawo kan gainu gudar ai gashi nan ya fassara yace awalastu as'a fi gadratika ba ni ne ta ɗawainiya ba a yaudarar da kai wa mutane shi al-mughira tubun shuba daga cikin tarihin musuluntarsa lokacin da bai musulunta ba to lokaci ya yi ku? na shi kuma zo gurin da na? mun karasa wannan gabar ku? al-mughira tubun shuba tarihin musuluntarsa wata rana sun je wurin muƙaikis ko muƙauƙis shugaban alexandria shugaban kiristoci a abin nan a misira sai ya ba su kyauta da shi da wasu mutum goma sha uku sai bai baiwa almugira ba to a dawowa suna tahowa a hanya shi ne haushi ya ishe shi da kishi ya kwace wannan dukiya ya kashe waɗannan mutum goma sha uku kuma ya taho da dukiyar to da ya taho da dukiyar ya taho gaba ɗayansa sai kawai ya tafi gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya musulunta a lokacin da ya dawo daga wannan tafiyar ne bai shigo maka an yi komai ba sai zo gun manzo Allah sanar shi ya musulunta ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah kun gane ko to gashi nan ya kawo mana yace wa kana al-mughiratu sahiba qauman fil jahiliyyati shi mughira ya abokanci wasu mutane a jahiliya faqatalahum ya kashe su wa akhadha amwalahum ya kuma kwace dukiyoyinsu thumma jaa fa aslama sai zo ya musulunta duk wannan gashi nan muna da shi an فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوكسين النبي صلى الله عليه وسلم يشي مسا أما الإسلام فأقبلوا مسلمتي دي زن كربا زن يدكا مسلمتا وأما المال أما دوكير متاني دكا كربا سيشي فلست منه في شيء بالوانا دشي معنى ينانا أكنكا mun gani wannan ya nuna mana kun ga idan mutum ya musulunta ana bin sa bashi da haƙƙin mutane a kansa to kada ya ce al'islamu ya jibbu ma ƙablahu shi kenan kuma zai ce zai buɗe sabon shafi ko dukiyar mutane ba a yafe ta don ka musulunta laifukan da kai tsakaninka da ubangiji su ake gafartawa ka zo sabon mutum yanzu amma magana dukiya sai ka biya mutane kuɗinsu haka nan kada mutum ya ce tunda an ce idan mutum ya tafi haji ya je ya dawo shi ma ya dawo kamar haihuwar uwarsa zunubi duk babu sai ce ato bashin mutane da ya tafi haji ya dawo shi ma an yafe wannan babu yau ka je haji ka dawo bashi yana nan sai ka biya kun ga saukin musulunci musulunci ba zai ba da kofar da za a ci haƙƙin ɗan adam ba to shine sai ke cewa wa kana al-mughiratu ibnu akhi urwa shi kuma dama mughira din nan dan dan uwan urwa ibn mas'ud al-thaqafi ne shi ma shi ma mughira thaqafi ne shi mutumin ta'if ne me ya faru shi urwa yana cikin mutanen da suka sha wahala wajen tattara biyan diyar waɗancan mutum goma sha uku daga cikin kuɗin ƙabilarsu ai kaga dole ya faɗi wannan zancen yawwa to shine abin da ake nufi to sai mu tsaya nan darasin gaba insha Allah sai mu dora akan waɗancan abubuwa insha Allah Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya muna ƙara addu'a Allah gafarta wa malam Muhammad Awwal Allah subhanahu ta'ala ya kai shi aljanna Allah gafarta masa kurakuransa da ya a rayuwa Allah ya hada fuskokinsa da dukkan muminai da suka gabata a cikin aljanna Allah kuma ya dauki nauyi kamar yadda dama shine mai kulawa da iyalinsa abubuwa kuma da suke kai na da'awa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara baiwa masu da'awa zuwa ga addinin musulunci sabati da tabbata kuma akan hanya ta ƙwarai Allah SWT ya tsare mu baki daya Allah ya tona asirin masu irin waɗannan abubuwa na tashin hankali Allah ya mayar musu abin da suka aikata ya nuna musu kaskanci a nan duniya kafin su je lahira su haɗu da azabar Allah subhanahu wataala wa akhir da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk